أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسه سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوبنا مكتوم وحتم على محمدي شيخنا أحمد بن أحمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقراب فريد دهري على الإطلاق حتم حاتمين أبوي سياق الحاج إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى شهي ومردي وقايدي وفهري وملاذي وعديبي لله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا له من اهل السدد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق والودف والرشد والهدايه جاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم خلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيء إيتر لنا بحبل وحضري والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما يكم من نعمة فمن الله yau Allah ya yi mu dawo wajen karatu na jawahirul mani muna neman Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu albarka manzala mun gode wa Allah da addu'o'i da suka riske mun gode wa Allah wa masoya al'ahababu a babu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fi hadili hidimatin ba mubarakati abai ba da Allah ya yi mana kuma mun samu ci gaba shi yasa za mu fara karatun koda da yi ba za mu yi da yawa ba insha Allah za mu fara yi saboda nuna damuwar yanwa akan jawahirul ma'ani in Allah da za mu yi abin da za mu yi Allah ya ɗauke mana Allah ya sare mana Allah ya fata mana mun tsaya ne a karatu mana ɗari da sittin da ɗaya an ta mai shautu jani radiyallahu ta'ala nu a kan menene haƙiƙatul arifi haƙiƙatul arifi wane ne arifi na haƙiƙa فأجاب شوتجاني رضي الله عنه بقولي شوتجاني أمسى إلم أن العارف شي عارفي يكون كامل لكذا وردا تنقرن إذا سيكي kamin leƙazaci ma'ana in aka ce mutum kamin leƙazaci yana sanar da abubuwa guda biyu abubuwan nan ya gane duk abin da zai yi zai shi a cikin martaban da ya dace babu kokonto cikin tsarinsa da rabule zai kamil ligaziti kenan warda kuma yana yaddi ya yarda da Allah cikin duka lamarinsa kaga ubangijin madaukakin sarki yana ishara ga matakai وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك كاغا رادية رادية ردا كامل يقظتي وردة لأمرين dole ya zama ko an cika al'amarai guda biyu labudda minhuma zai samu wannan cikakken sani al'amurul awali lamari na farko mai fatu biyi shi makami abinda Allah zai buɗa masa cikin makami shi na sanin Allah duk mutumin da ya san Allah inda ya san Allah to akwai mabudin da ake bude masa na sanin Allah wanda za ka iya mamala da Ubangiji a wannan kujeran saboda karka samu rashin fahimta a ka fahimci me Allah din min al-futuhati ya zai samu abubuwan da ke fatayi daban-daban daban-daban zai dinga gane abubuwa wani fuyuzu zai gane kwaranyi wanda Allah zai turo masa wata jalliyati zai gane tajalli wa jayibal haƙaƙi zai ga abubuwa na mamaki ajaib kana ganin abu wani guri ne amma gaban na ke nufi da kai wani guri ne amma gaban na ke nufi da misali ala ajaib na haƙaƙi sai ga kanmu bawon Allah ne da ziyarce mu sai ka kai a iya tunanin kai ka ce me yasa Allah bai ta da shi yana tafi irin kowa ba manufan Allah in an ta da shi zai zalunci sai Allah ya hana shi tafiyan saboda Allah ya tsiratar da shi to da a iya tashi kar ya tsira da ya ja da kafa ya tsira wani fi gara jiya daga fa'in tsira haka ne za ga wani allah ya halicce shi zirinsa talauci ne da shi da yayansa amma ana nufin a musu rahama ne in an ba su kuɗi duk wanda aka ba shi kuɗi ko da wasa za su fandare za su zama kafirai to da a tseratar da su a lahira su tsira da ba su kuɗi a duniya su lalace shi ne haƙa'iƙul ajaibul haƙa'iƙi sai ka ga ashe wannan abun rahama ne rahama ne aka yi wa mutum amma shi bai san rahama ba ne min ajaibul haƙa'iƙi wal asrar da sirori allati la yadiqul aqalu ihadatu li idraki laha wanda hankali ba yake wayawa cikin sirrinsa fadalan an talaffuzi biha ka fada ma ba zai yi ba saboda yawansu wa abubuwa na abun alajabi wanda za ka gani da sirrori na ubangiji wanda za ka gani amma ba halin ka yi magana ba halin kai magana saboda yawansa ya wuce hankali ba za ka yi magana ba fayarif ma ya lazamu zai gane abin da ya lazimce shi fi kulli fasalin a kowane fasali o fi kulli amrin a kowane al'amari min zalika daga wannan irin asarar wal ajaib wal futuhat wal fuyud wal tajalliyat al haidatiya da ta zo ne gwargwadon labelin ta wuce ya wuce min alwazaifi wani aiki kake ko wani aiki aka saka wal adabi wani irin ladabi kake bayarwa a hatarin ubangijinka nan sun koyar da kai kasancewa ba kana ganin cancanta ba ne a zaɓi ne na ina na ubangiji da ya maka wani muƙabala da muƙabala alatiyar muktabal ubudiya wannan muƙabalan aikin shine hukuncin ubudiyatu na ibada na dai kenan wal amr sani lamari na biyu bancin wancan kamin laikazi cewar daɗe to shi kuma sai ƙazuhu wa rasaduhu tsayawansa da tabbatansa lima ya taƙalla biyu wujudu da abin da zuciya take jujjuwa da shi min al'adawari ɗauran ila ɗaurin دورا إلى دور بمعنى من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا mutum kowane yar mutum ne kujeransa daban-daban ne kai kadai ne amma kana canjin tajalliyat domin an barka mataki uku mataki uku ubangiji yana ma hukunci da rabu ne kana yaro mataki na biyu idan ka kadara Allah yana maka tajalli da maliku ne mataki na uku Allah yana maka tajalli da ilahu ne kowane mataki akwai yanayin ubangiji ke ma'amala da kai in ka zo zai canza maka suna ya canza maka tajalli ya koma wannan tajalli ya canza maka wani tajalli ya koma wani tajalli min khairin alhairi ne aw sharrin ko sharrin a goyar zalika ko wani wannan ne falayalam fi kulli fasali mutum ya sani a kowane fasali min zalika daga wannan وفي كل أمر كون الأمر أي تجلي للحكي كون إن تجليني فتو دقو بانجي هو البارز في شيني وندي بينا تكنسا ومن أي حضرة كون إن حضرة كغاني كان ذلك الدور wannan daurin da ya fito wanne ne wali ma za wujida dan me ka samu wa ma za yuradu min me ake nufi da shi duk ɗabi'un na kaf gaba kiɗa in mutum yana da rabu yana ganewa wajen annabi muhammad ake ake neman fahimta wannan larabika munta annabi muhammad ya sadaka da zatin allah duk abubuwan da ake faɗan nan kaf gaba da wallahi harjiullah rasulullahi in mutum bai fahimci haka ba to ya wahala ya wahala akwai sauransa amma in ka fahimci abin da ake nufi kinan min zafi rasulullahi ila zafi rasulullahi to shi kenan ka samu min ilahi kenan eh domin ka gane babu wani matsayi da za ka yi mutum cikin kowane irin hadara sai ka ga allah ya sanar ya yi shela babu wani abin da zo ta wajen babu wani abin da zai zo ba ta wajen annabi ba ya zama ya shiga cikin fada ba yiwa annabi muhammadu fi wuda da kulle shai min zalika za ba kowane abu daga wannan lamari wa kullu amrin da kowane al'amari ma ya sake ƙaho abinda zai cancance shi bi hukumi wakati da hukunci irin na lokacin da ke ciki min alwazaifi na da aiki wal adabi da ladabi wal muqabalati da muqabala allati hiya al muqtadiyat al ubudiyya wannan shine yake hukuntar da ya da kai kaza mu abdullahi hatta la yashuzu alai min zalika inda ne da kaza abdu ma da ma da kaza abdu ta'awul abdullahi manzalani مازال هو أول عبد الله وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أول عبد الله منزلان فركم عابدي منزلان ba mazala ba na kyanshi a ce a fi zamanihi ba ne bayi ba ba a cewa mazala shi ne farkon farkon mai bautan Allah fi zamani ba zamanin annabi Muhammadu mala'iku ma sun shiga cikin mihrabin manzo Allah ne mala'iku sun shiga cikin mihrabin manzo Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam she koya musu ibada she koya musu ibada to kaga in wanda yake dauka cewa ya tafi ne akan rasadin da ya dauka manzala sallallahu alaihi wasallam a farko a zamanin manzala ne bai fahimci Allah shi ma magana Allah da yi ne magana Allah da yi ne tun da Allah ya magana shi kenan magana tana tafiya ne ba magana ba ce wanda yanzu ayi ta an jama'ayin ce ta ba haka ba ne Allah ke fahimtar da mun Allah. Fi kullum miƙidari ɗarfati ainin, a kowane miƙidari na ƙifta ido mina zamani daga zamani shayun wa mina zamani shayun daga cikin zamani wani abu wa haza al'amuru wannan al'amarin hulon ma'abbaru an hulun muraƙabti. shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu kenan yanda zai baka kamil liqazani wa rida abin da ake son ka ya za ka wa Allah kaga muraqaba ke so an ta'budallaha ka'annaka tarahu wannan shine zai baka wa hadha al-amru huwa al-mu'abbaru anhu bil muraqabati shi ake kiransa muraqaba fi makamil arifina a makami na arifai masana Allah Allahumma ka samu a cikinsu wahiyar mashuru zatun akwai shari bitta kadimin mushadati akwai mushada wa kamal marifati da cikin marifa kaga almarifatu almuraqaba wal marifatu wal mushahadatu wannan su ne suke bayar da abubuwan da ake nufi ga baki daya in aka bayar matakin abin guda uku ne arifi yana cika ne ya samu raƙaba ya samu marifa ya samu shahada in ya samu shahada ya tara abu guda uku shine islamun imanun ihsanun shi ma ya tara abu guda tara an aka ɗauki kowanne akwai mararraba da ko'ina yake zuwa shine rasadu rasadu makamul islam abu ne guda uku makamul imanu abu ne guda uku maƙamul ihsanu abu ne guda uku idan ka haɗa waina ka samu abin da ake bukata ka samu ka samu marifa ka samu kamin liƙasa ne saboda haka kana ma'amala da ubangijinka ne ba kokonto shi kuma dama abin da ake so ka yi ma'amala da rabbul izzati ba kokonto a tsakani haka ake so in kai allah ya taimake ka allah ya taimake mu fala ta malan tanfa mala taqa ba za a ta abku ba cikin abin da bai aukuwa al ma'rifatu ma'rifa wal mushahadatu da mushahada fa inna ruha shi ruhi inda mutalatal jamal qudsi shi idan ruhi yi mutala na jamala na qudsiya muktabaha zuhudu an lakawa ne idan Allah idan ruhi ya kalli hadartul qudus to shikenan gaba da zai manci da kauni eh abin da ake bukata in ruhi ya samu tajalli shine mutalatul jamal qudusi muktabaha abin da hukunta kansa azulan lakawani zai mance da kaunu gaba dai baya ganin kaunu illallah Allahu Allah haƙul wa zarlu juda wa maha in kunta murtanin bulugu kamali wal gairu dunallahi in haƙaƙtau adamun al-tafsili wal jimali Allah ka sanar da lima fi jamal qudsi abin da ke cikin jama'a na kudisiya min sha gilin anha wannan shagalar da ita gaban komi wahazi wannan muraƙaba ne liakabir kumali manyan kamilai masana min la'arfin daga arfai Allah ka sanya mu cikinsu wahuwa wannan wannan gurin kuwa shine bisari la khilafatul kubra an saka bisari ne ne khilafa al kubra khilafa kubra mutum yana iya zama naibin manzo Allah ne in ka zama naibin manzo Allah ka zama naibin Allah babu barin komai ba wani abin da ka gane sai Allah to ka fara tafiya a cikin tafiya mana babu musulmi babu fegan babu kafiri babu komi yana nan a bisa gari yadda za ka lura da shi haka da ka lura da wannan Allah akwai wanda ya wari wani Allah yake lura da wannan ba ya lura da wannan Allah akwai wanda ke ba abinci akwai wanda yake hana su duk kowa lokacin cin abinci da aka rubuta za ba shi komi saboda wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha babu wata dabba man tadubbu ala al ardi إيه إلا لله رزقها وعلى مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أرجع ربوتا تباب ونعب بساد الحلافة الكبرى انكذو ين ذاك جد توسين وندا با مسلمي با هكذا كجد توسين وندا يكي مسلمي بساد ونبارا با kulluna abidullahi dukkan mu bayan Allah ba wanda ya yi abin da Allah baya so komi yana abu ne a cikin muktabal bisal hikimati ka zamo ba musulmi ba ne haka Allah ya ka ka zamo musulmi ne haka Allah ya ka saboda ba ka da wallahi ni na isa ne shi yasa ne kaza ƙarya ne ɗauko ka aka yi aka jona eh da an fito da ka ɗan fir'auna ya za ka yi saboda haka ashe ba zaɓi mutum ba ne Allah shine kullum muyassirun lima hulika lahu shine ma'ana hala fasahibuwa sahibinta wallazi ya tatala an yakunu halifatul lillahi shine wanda kamar bi sadatul khilafatul kubra to mabucinsa zai zamo halifa ne lillahi ala halitti halifan Allah ne halittarsa halifan Allah halitta a yanki mun yi wani karatu baya mun yi bayani a ce yau muna zamanin shugaban ƙasa ba buhari ba shi ne wa tunibu yau in ya ce ka zan mai arziki insha Allah ka zan yau ya ce ka mutu insha Allah ka mutu yau in ya ce ba ya san ganin ka doron ƙasa na duniya nan ba ba ka mutu ba a tashi da kai dole a raba ka insha Allah za ka yi ko kana da kuɗi ko ba ka da shi ashe khilafa ne khilafa ne gwamnan garin nan in ya ce a nemo kudi inda kake baya san ganin ka filin gari duk inda kake ko ka buya ba kai da ka ga wuyan ba saboda kar tsotsi shi ne wanta tuko ko ba ka ba ne ni yin sa ka mana in ce ba na san ganin ka a fadin garin nan sai wani ya zo wajen kama ɗuɗɗura maka shari kada mishi ko ba amma ko ba ka san laifin da ya yi ba in ya faɗa ma an shiga tashin hankali sai a watsa ka hilafanci hilafanci wannan hilafancin shine gwargwadon kowane iri kuntu mustakhlifina fil ardi gwargwadonsa ne in ka tafi ka tafi ka tafi Allah yana baka amana a hannunka amanan a hannunka zai baka kai ta tsalle da juya a kansa lissuke malihi menene cikin shi martabatul ubudiyya fa da ta hajil arif idan wannan ya tabbata ga wannan arifi ya tatala ta haƙuƙu billahi da ya samu ta haƙuƙi na Allah fi kulli martabati a kowane marta wa mu abaru an bil qudubi shine muke ce masa qudubi ya da halifatul lahi fi ardi wa qad la yakunu qudaba ana iya samu wanda ba qudubi bane shi ma na da halifa irin kujeransa انت ما قال لنا الشيخ شوت تجاني رضي الله تعالى عنه عارفي auraure maka za fito maka da waɗansu su maƙala radiyallahu anhu sai shauti yana ce alamota haƙoƙo bil haƙi wanda ke tabbatarwa da gaskiya wa man yarahu da wanda ke ganin safi kulin muta'aini a kowane abin da yake ayyana wa bilaya ta ainihin ba tare da an faɗa ba wani mutu haƙaƙo da abin da ake tabbatar wa bilhaƙi da gaskiya wala halƙu yara halitta suna gani an na kullu zarratin fil wujudi laha wa jawlin kowane zarra cikin kawun eh laha wa jawun yana fuska ilal talaki wajen talaki wajen yana da fuska ila taƙaidi zuwa ga taƙaidi in ta ma'amalahu alaina radiyallahu anhu abin da shojiya ne fada kenan sai mu koma ka gane marati na sanin allah yadda bayan allah suka san allah yadda kowane ga irin aikinsa wasaltu na tambayi shotijani radiyallahu ta'ala anu an mushahada halitta mushahada na halitta ani halittun Allah almala'ikutu mala'iku wal jinnu da jinnu wal insu da insu kaga ya bayar da kashi uku ne ya bayar da kashi uku ne kaga faja bar jalawanin bai kauri shoti ya ne amsa da fadinsa ilam ka sani anna awliya la jinni su waliyi na aljanu waliyi na aljanu dauranihim dukkan yanayi suke amfani haulal fili su akan aiki ne jinnu aiki ne daurinsu akan aiki ne wa sirrin fi'li da sirrin aiki yayi wa nurul fili da hasken aiki su su gaba da aljanu sunan tasarfat ne dauranihim hawalal fili aiki sirrin fili sirrin aiki nurul fili haske aiki wa ruhaniyuna akwai bambanci tsakanin jinnu da rauhanai bayan jinnu da rauhanai ni sai kwanan nan ma na fahimta akwai iska daban mala'ika daban rauhani daban jinnu daban iska daban shi iska ana haɗa shi da jinnu ne amma bambanci shi iska baya shiga jikin mutum sai dai shafi mutum sai dai shafi mutum shi ne in ya shafi mutum zai cutar da shi jinnu kenan rauhani shi kuma yadda yake rauhani ku gyara bismillah ya ya salam marhaba marhaba ba sallama lokacin karatu ka amsa na ji kana magana da mutum ni na ji daga kan kafin ma in sallama
rauhani da jinnu da iska bangare ɗaya ne amma taƙiƙinsu ana samun rauhani shi yana iya zama a na'ibi ne hadimi ne na mala'iku hadimi ne na mala'iku rauhani kenan jinnu daurinsu su kuma ma'aikata ne da jinnu da iska ƙabila ne ƙabila ne amma duk jinnu a cikin jinnu suke su kuma rauhanai suna iya zama musulmai suna zama rauhanai in suka zama musulmai suna iya zama rauhanai amma rauhani shi ba ya sabo shi ba amma jinnu wanda ya musulunta yana iya yin sabo wani irin haka abun yake eh amma ba za ka iya warewa hakan ba za ka kuma su daurin daurin su rauhani gaba kiɗayensu su suna kusa da mala'iku ne komi suna karɓa ne daga mala'iku akwai wanda la ya kuluna wa la sharibuna wa la yanamuna wa la wala akwai wanda kuma sun shiga amma imanin sun bai kai ba in suka tafi a Allah suna koma su zama rahanai gaba kida sun ba ba sa yin komai amma sauran jinnu da iska suna ci suna sha suna ci suna sha domin idan mala'iku aljannun da suke gidan nan ana kiransu umarul buyuti duk gidan da ka sani akwai aljanna cikin gida kowane gida ne in ana kiransu umarul buyuti to umarul buyuti wanda suke zama tare in muminai ne ko kafirai ne in muminai ne yanayin zamansa a cikin gidan duk lokacin da ka zo cin amince ba kai bismillah ba tare da kai suke ci amma an kai bismillah ya rahim za su zikirta muminai ɗin kuma na jinnu su kuma duk abin da ka ci naman da ka ci ka jefa da ƙashin shi kuma shi ne abincinsu da shi suke rayuwa shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku share bayan gidanku da ƙashi saboda shi ne abincin muminanku na aljanu amma su kuma kafiran su kuma shi ne abincinsu najasa shi ne suke ci to akwai bambanci cikinsu gaba ki daya saboda allah ya kira ina mina salihuna wa mina duna zalika kuna dara ya da to kaga rauhaniya dauranum hawalal ismi su jinnu akan aiki ne sirrin aiki hasken aiki jinnu ne su kuma ismi su ne rauhanai su suke rike da asma'u kaga shautu jani rauhaninsa sham harushu ne shi ne rauhanin da yake rike duk wani wakilta shi da shautu janike sham harushu yana daga cikin wannan su bakwai wanda suke mafi girma a cikin rauhanai wala mala'ikatu su mala'iku dauranuhum daurinsu hawala sifati su kuma cikin sifa ne wasirun sifati sirrin sifa nurin sifati hasken sifa wal'auliya wa adamin su kuma ‘yan adam dauranuhum daurinsu haular zati abin da ya sa babu wanda ya zama wakilin Allah bayan ƙasa kenan sai mutum babu babu halifan Allah a cikin a jinnu babu halifan Allah a cikin rauhaniyun babu halifan Allah a cikin mala'iku halifan Allah cikin saboda shi ke ɗaukar zati in ya ɗauki zati ya ɗauki sifa ya ɗauki ismu ya ɗauki sarrafili duk shi ya taba ko'ina saboda haka wannan shi ne sirrin ɗan adam daurani haular zati wa sirrin zati wa nurar zati bambancin kenan kad alim kullu nasin masharabahum kowa ya san mashayarsa al'adami awwal martabatin shi a ɗan adam farkon martaban da yake da shi ya tsalo alaihi fi kashfi ana masa idlayi da cikin kashafi daga zaran mutum ya fara hangen nesa yana gane kana kallon can kana kallon can farkon kashafin da sirrin aljani an bude ma ido ne kuma wanda take buɗe idan ma- wato office office ne. sai da balkisu ita ce shugaba wajen duk wanda da ta markashe fi balkisu ita ce shugaba in aka in aka kusanto ta da kai to duk abin da ake bukata ko in da ka kalla da ka kalla ana aiki kaza kuma sai manna maka ita eh tana daga cikin ma'aikacinka to bambancinta yadda mutane suke kasa- kasa gane Allah jinnu ma in yi mannu da kai yana iya sanar da kai yana ma- mukashafa ka gane gaiba N- tafiyan shekara ɗari za ka kalla saboda idan ana buɗa maka ne kaɗan kaɗan ana ƙara maka har ka kai idrakin ka gama sanin abubuwa da shi ake kuma shugan balkisu ne kowane abu akwai sai dai in baka sani ba kai da kiki ne shikenan kawai amma ka sani ka sani baka sani ba baka sani ba Allah ke kashf martab summa yatarqa ila rabi'a daga nan shine da hakawawa kash ga ma- matakin rauhanai in kaga matakin rauhanai daurin su shine akai rauhani daya da mala'ika da siffansu daure siffa ismi daga rauhaniyan da harshe miliyan biliyan shi ne wanda aka yi magana cewa wani yana karanta alkurani a minti kaza a- aka je yana ta shirme wanda eh, rashin baki na ya samun ya magana saboda ga dalil dala'ilu a birjik amma da yake jahilai ne ba su sani ba a cikin ah, wannan al'askar na imamu nawawi ya kawo akwai wanda yake son al'agurani su takwas a kowane rana akwai wanda yake ma bane shafe wal wutri akwai wanda yake a wutri kawai ke son al'agurani wannan kuma daga ciki sai na Usman bin Affan yana daga ciki Abu Darda ya Omiru yana daga cikin tun zamanin manzo Allah kai ba wani koka kuma ba za ka iso alqurani ba amma an- a cikin raka amma huwa qanitun ana lalle sajinan wa raki'an wa sajin yahdurun al-akhirah wannan aya ta sauka kan sai na Usman an kawo su ga sunan tuban da hauka kai daƙiƙi a ce baka san abu ba amma kana yin karin malami kana yin kari wanda ba- ba muhallinsa ba ne ya kai to ya kai wa sharif ah, sarkin sharifan kano Sidi Fari sunan shi, na ziyarci shi, shai ya san na je na ziyarci shi, shi yana rubuta alƙur'ani a minti uku. Shi kuma ya da kai, ba mai karanta minti eh, talatin ba, rubuta alƙur'ani a minti uku. Kuma ya rubuta wa shehu ɗahiru ya gani ya ya bai zato ko ko ya bashi ne ko bai bashi amma ya rubuta a gaban shi wadairu yana rubuta dalail khairati aminti biyu shi kuma ya dace eh, ba karantawa nawa ne mutane da suke saukan alkurani amin kafin kirmai sallah Allahu akbar Allahu akbar kafin ka ce ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe sun sako mini jannan nas zalika fadlan la yuti mai sha dan gidanku in babu shikenan a dauke wuta a gidanku ko ba ka ci a gidanku kowa mai gidansu ba wuta ba haka abin yake ba ba Allah yake Shi- ko da yake tsokanar mu suke saboda samu taknizi su samu kanzi eh in sun tsokane mu haka ubansu yake in sun ce in yana son gumi lokacin da ya zo ta'aziyan shoman tijani sai ya ce in aka ce wani abu ya faru sai taba shoman tijani saboda ya ji ruwan hujjoji Eh, gumi da kansa wallahi lokacin da ya ji ta'aziyan yake fada ya ce shi yake in ya tsokane shi to in ya ji to sai ya kamo kuma ya satan amsa haka suke Allah yake a la'aramna Allah mina Allah karkaramta mana wannan sirrin ga baki da wasalam shehu tijani ya ce na tsaya wannan sai mu tsaya a jaulanin ruhi za mu ga yadda ruhi yake tafiya yake shiga ko ina sai a bayar da shi Eh, kowane ya gane yadda abubuwan su yake in Allah ya da na ga nan tafi da shi zai ba mu yawa amma za mu tsaya a haka mun gwada ne mu ji yanayin karatun ko zai iya yiwa Kam- kaman Allah kuma ya da Eh, eh, Allah ya saka da alkhairi Eh, eh. Allah ya ba mu nasara cikin dukkan lamarin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق أنا يسر الله كبلاك ولا حدي إلى إسرادك المستقيم على أهلها ودرين درد صلاة تم لو الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروب تنشك لا دين بيد ما في الإمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله أكرمكم الله أكرمكم الله أكرمكم الله الله آمين